ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis 29 ga watan rajab shekara ta 1446 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya dinne da ashirin da tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya kamar yau ne aka ce a fara duban fari na watan sha'aban muna cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz na shehin malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala inda muka tsaya a darasi na hamsin da tara daidai za mu tashi darasi na hamsin da sittin daidai shafi na ɗari biyu da saba'in da uku muna bi wannan littafi duk ƙarshen wata domin tunatar da kanmu a bar da ba ta barin kowa ita ce mutuwa cewa wajibi ne a yi mata tanadi kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya yi umarni cewa a rika yawan tuna mai yankan kauna aksiru zikira hakimin lazzat ku rika yawan tuna mai yankan kauna to tuna ta saboda an san mu da mantuwa dan adam yana wa ma sumiyal insanu insanan illa li nafsihi wa lal qalbu qalban illa min taqallubi ai dan adam ba a sanya masa suna al-insan ba sai saboda annatihi mantuwa da yake yi idan da insan haka nan zuciya ita ba a sanya mata suna alqalbu ba sai saboda min taqallubi bi tujuyawa tana nan kallon gaba sai ta juya ta kalli yamma kawai to saboda haka ina nabi sai a rika tunawa kar a shagala gaba daya za ka an yi mutuwa yanzu ka je gidan da aka yi mutuwa bayan kwana uku sai ka ɗauka ba su bane ana ta hira sosai kuwa hawan suna cewa abinci bai yake su ba yawwa to shi ne sun ce shafi na ɗari biyu da saba'in da uku a wannan masallaci mai albarka na mu'assasar talabiya da ke gandun albasa inda za mu tafi cikin babu ma ya harumu a inda kubur babin da yake magana kan abin da ya haramta a rika yi idan an je wajen kaburbura makabarta to a ciki ne in ba kuma ta muna cikin gabar da yake magana akan cewa ya haramta a je makabarta a yi sallah a tattaka kaburbura a yi kaza ji ya faɗi wayannan to yanzu sai ke gaya ba kuma a je makabarta a yi sallah haramun shi muke biyawa ke lokaci ya muka dakata shaula ta farko paragraph na farko wa qaddana al-hadith yace hakika hadisi ya nutar وما ذكر معه da abin da aka ambata a cikin hadisin cewa ala karahati salati bil maqbara cewa yin sallah a makabarta haramun ne domin mun faɗi makruhi in suka faɗa mai ce nufi yawa kullu dalika kana inda rabbika makruha kullu dalika kana inda rabbika makruha ay mahruma yawa wa hiya li tahrim kajiba yawa fito da abu yace ai dan haramci ne bi zahirin nahi fi ba'dha saboda wasu wuraren karar annabi ya hana za mu ji annabi karara yake kar ai sallah a makabarta wa da hawa ba'd ulama wasu daga cikin malamai sun tafi ila budilan salati fiha cewa duk wanda ya sallah a makabarta ba ta yi ba bi anna nahi yadullu ala fasadil manhi anhu manhi anhu domin hanin yana nuni a wuta bacin abun da aka hana duk abin da annabi ya hana in kai su je ba wa huwa qawlu ibn hajm wannan magana ibn hajm yace in da annabi ya hana ka al'amru lil wujub a wallahi lil tahrim aka ibn hajm ko da yi kaidar ta take ko kaidar ma yan usuli wa qara shaykh al-islam ibn taymiyyah al-harrani shaykh al-islam shi ma zabun da gina a cikin littafin sa majmu'ul fatawa wa shaukani da Muhammad bin Ali a shaukani a cikin Nailul Awqa mujalladi na biyu shafi na ɗari da sha biyu wa rawari ibn hajim ibn hajim ya rawaito a mujalladi na hudu cikin muhalla kenan eh littafin da aka ce ɗalibin ilimi ya kamata akwai shi a bookshop ɗinka a library nailul awdar da wannan shokani me yake kiransa da ibn hajim muhalla da almuguni sai ibn qudama al-maqdisi wannan dole ya zanto akwai a library in ba ka ba za ya zai zanto ai dai ba kai domin za ka sha karatu dinki amma yanzu kowane sunayin labar ne ya kasa amma dai almuguni yanzu ya ɗari da wani abu za ka tanada ita amma sunayin labar ko irin ba su fusa ba in bayan jalladi hudu mahalla ma haka kuma wannan gabar saba'in da ba ne a nan gurin aiki yace an imam Ahmad suna da ruwa daga imam Ahmad annahu qala yace man salla fi maqbarati duk wanda ya salla a makabarta kun ji kalmar au ila qabri ko ya salla a gurin wani kabari guda daya a'ada abadan har abada sai ya zai sai dan bai sani ba in dai ka zanna kabari a gurin ko guda ɗaya ne kai salla to ba kai ba karka haka ne da cewa da yan matsala da yan ranka ne kafin yanzu mu karatu muke kawai formula muke bayarwa dan kawai wani ya je game ya ce na ce kaza su zo da kar kai tsaye yanzu karatu ake biya kuma ga sharadin da aka kawo bari mu je zuwa mutum ne za su ce wataƙila ne ji akwai tawilin da suka yi a cikin malamai karatukan malamai da suka rike ثم قال ابن حزم ابن حزم يجي وكره الصلاة إلى القبر yace an karanta ya ma yin sallah zuwa ga kabari kana ne fuskantar kabari wa fil maqbara ko a cikin makabarta wa ala al ko akan kabar wanda ya karanta haka kai yace Abu Hanifa wal Auza'i wa Sufyan al-Thawri wayannan malaman gaba ɗaya sun ce makaruhi amma walan yara malikum bi zalika ba'atan a gurin imam malik yana ganin ba laifi tunda kabari ɗaya ne kaji wata kila su madogaran su kenan amma ba za ka ji karatu bai gama ba wa dajjala hu ba'du muqallidihi wasu daga cikin masu yi wa imam malik da kalilanci shine wato makale mazan ya faɗa abu sun ba da dalili cewa bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam صلى على قبر مسكينة السوداء wai annabi ma ya je ya yi wa wata talaka wannan bakar matar mai gyaran masallaci bakar nan da take gyaran masallaci ya mata sallah to kaji dalilin su ana faɗa to amma ba zurka je izini ba za ka kyale su ba qala ibn hazmi ibn hazmi hazmi yace wa hada ajabun la yankari ya yakuna haula il qaum yukhalifuna hadha al khabar fima jaa fihi yace wa hadha ajabu yace wannan abun mamaki na yi ka bihi ana hada ka da shi cewa an yakuna haula il qaum wannan wannan mutanen da suke hada ka wannan abu kuma ya zanto su kasance yukhalifuna hadha al khabara suna saba wa al khabar anan bi ma'ana al hadith su rika saba wannan hadisin shi ma da fihi cikin abin da ya zo da shi suna hana ka yin sallah a makamarta kuma alhali ga hadisi da ya zo nuna annabi alaihi salatu wasalam ya yi wa wata mata sallah a makamartar sai ce fala yujizu na an su salla salatul janazati alaman dukina amma kuma abun mamaki wai ba ta halatta yin sallah gawa akan wanda aka binne ba mata hana kaɗin nan kai sallah sun san da wancan hadisin amma abin mamaki sun yadda za a iya zuwa a wata sallah a makabarta amma shi ibawan mutane ba ba ji guda hajin a ɗau gawa a kai ta makabarta a mata sallah kamar yanzu nan ba nan musalla ba ne an ɗauko gawa ana ajiye ta to me kawai a nan sai a shiga cikin makabarta a ajiye a makabarta a yi sallah shi ne abin mamaki da ba ta ba da dama a yi haka cewa bala yi zura an su jana da hadu jana na ji alaman dukila ثم يستجي يست- يستبيعون ما ليس فيه اثر منه ولا إشارة yace sannan kuma abin mamaki suna halatta ma laisa fihi athar minhu abin da babu wani hadisi a kai wala igara ko ni ko nuni mukhalibatun lisunan sabita suna saba wa sunoni tabbatattu da suka tabbata daga annabi qali yace kullu hadhihi al-athar haqqun duk wannan athar din da aka kawo gaskiya ne sai dai wato bala da illu salatu haythu zakarna yadda muka ambato sallah ba ta halatta illa salatul janazati in ba sallar gawa ba fa inna hatu sallatul maqbarati cewa ana iya yin sallar ta ita a makabarta wa ala alqabr alladhi qad dufira sahibuhu kuma za a iya yin sallah ga wanda aka riga aka binne shi kama ba ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar da annabi alaihi salatu wasallam ya aikata haka nuharimu ma nuhiya anhu yace abun mamaki amma kuma muna haramta oke muna haramta kai abin da annabi ya hana wa na'uddu min at-taqarrubi ila Allah ta'ala an naf'ala mithla ma fa'ala kuma muna kusanta kanmu muna kusanta kanmu zuwa ga Allah madaukakin sarki ne irin aikin da annabi yayi idan annabi yayi wa wata mata sallah a makabarta to mu ma muka irin wannan aikin ai kusanci ne zuwa ga Allah magana da ibnu hazm yake kiran inda annabi yayi wa wata mata sallah a makabarta to kada wani ya zo ya ce wa mutane bai halatta a yi sallah a makabarta ba fa amruhu wa nahyuhu haqqun ibnu hazm yace umarnin annabi da hannun zari gaskiya ne wa fi'luhu haqqun aikin sa gaskiya ne wa ma da zalika fa batil duk abin da ba wannan ba kuma barna ce rushe ke ne fara albani bai kyale ba don wa alai ibnu hazm maganganun da yayi ba a yi da su ba sai yake kunta sai yake wa bima qala hu bi salatil janazati nazar maganar da ibnu hazm yayi akan sallar gawa sai za a iya daukar gawa a kai cikin makabarta a mata sallah yace akwai akwai akwai akwai mulahaza ya kamata a duba ya annahu la nasa ala jawajiha fil maqbar domin ba nassin da ya nuna ya halatta a dau gawa a kai makabarta a mata sallah ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس yace da a ce ma ibnu hazm yana cikin masu yadda masu magana akan kiyasi kun san bai da kiyasi ba shi a ka'idar sa bai da kiyasi ba yace la kullu da mun ce innahu qasa zalika ala salati ala al-qabri da sai mun ce kiyasi yayi dangane da yin sallah akan kabari da annabi ya je wa wata mata da sai mun ce kiyasi yayi ya kawo yace ya halatta a dauko gawa a kai makabarta to matsalar shi bai ma yadda da kiyasin ba to da me ya ba da hujjar cewa a daugawa a kai makabarta inda bai yadda da kiyasi ba inda nafi ne ba shi da shi walakinahu yaqulu bi bu'dan al-qiyas min aslihi dai shi yana rushe kiyasi a asali wa salatul jalalati bil maqbarati khilafu sunnah sallah a makabarta ko ya saba wa hadisi ya saba wa sunna allati lam ta'ti illa bi salatiha fil musalla domin sunna ba ta zo da komai ba face ka yi wa gawa sallah fili shine musalla wa fil masjid ko masallaci shi mun yi magana a baya kama sabaka bayanu fi mahalli kamar yadda bayani ya gabata a mahallinsa a baya yace bal bar wannan zance karja annahi hali ya zo karara الصريح وده يتكرر عن الصلاة عليها بين القبور na cewa a yi sallah a kan gawa tsakanin kaburbura kamar fi ruwaya shi fi hadisi anas kamar yadda ya zo a ruwaya na ta hadisi anas cewa annabi ya hana almazkur wanda aka ambata a baya fi hada fasli a wannan fasalin awwal hadisi tsani minhu shine hadisi na biyu annabi yace kar ku yi sallah tsakanin kaburbura mun biya wancan wata thumma inna karahata salati bil maqbarati sanan ku tani cewa karahanci hana yin sallah a makabarta takmilu ya kunshi shi za ke cewa library nan shamila abin da ya kunshi komai tashmilu ya kunshi kullu kullu makanin min had wato kowane guri na makabarta sawa'un kana al-qabru amama al-musalla ko a ina ne duk ɗaya ne kabarin na a gaban mai sallah yake au kalfahu ko a bayan sa yi au an yamini ko a dama au an yasari ko a hagu li anna an-nahya mutlaqun domin harin ya zo ne da cewa kaidi an tafi halin ne gaba ɗaya annabi cewa ya hana bai ce wanda guri kaza da kaza ba wa min al muqarrar yana ɗaya daga cikin tabbataccen abu fi ilmin usul a ilimin usul cewa annal mutlaqa cewa abin da yake mutlaq mutlaq sakakken abu ya jiri ala itlaqin yana tafiya akan itlaqin sa idan annabi ya ce kullu kullu bid'atin dalala to mutlaq ne idan ka zo kace banda kaza banda kaza sai a ce me dalili domin an yi itlaqi an ta kalmar gaba ɗaya an ba da umumi to shi ne itlaqin nan an gane ku a tafi kalma gaba ɗaya to shi ne ma da yake cewa yajib ala idlaqi hatta ya'ti ma yuqayyidu sai ka zo abin da yake ya kayyade sai ka zo da abin da ya kayyade idan aka ce kowa al'ardu kulluha masjid kaza gaba ɗayan da masallaci ce sai yake ne illa al-maqbarata wal hammam an yi kayyade yawa to kamar wannan hadisi a zuwa umumi a ce dukkan za ka gane amma ban da kaza kamar wani hadisi hadisai nan da yawa ba wanda za a iya tunowa a kanan hadisai na innama al'amalu bin niyyat in ake kawo umumi ba ana eh cewa dukkan ayyuka ba sa yiwa ce da niyya so yake a kawo kamar irin wannan da na kawo al'abdu kulluha masjidu gaba ɗaya ka samu masallaci ce duk inda ka je ka samu kai sallah ka samu masallaci amma sai aka ce illa in ka ce a banda makabarta sai a ce ne dalili sai ka ce annabi ya ce banda makabarta da banda to umumi kenan misalin umumi kenan an gane komai ya ce to banda kaza da kaza to kaga nan sai ce mana walan yaridu raji'un min zalik ba wani abu da ya gudano akan haka wa kar tara bi ma da kana ya fito da ya fito da abun tara ya fito da abun fili subhanallah me ya faru ne ba ce? a to ai ina ji ba ku bar mana sola ba shi za ta yi mana wannan abu Allah ya kai amma duk da haka to wannan shi ne to sai ke cewa walan yadidu la shay'un min dhalik ba wani abu da ya gudana akan haka cewa an yi kaidi kama dai makabarta haka ce wa qad sara bi ba da kalna ba'du fuqaha al-hanafiya wasu daga cikin malaman fiqh na hanafiya sun fito da wannan abun fili wa gairi da wasu su kama ya ji kamar yadda zai zo fa kana shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ya faɗa a cikin al-ikhtiyarat al-ilmiyya yana da wani daji al ikhtiyarat al ilmiya yace wala ta sayu salatu fil maqbarati baya halatta ai salla a makabarta wala ilaiha ko ai salla ana kallon makabarta wallahi an zalika haji aka haka inda ma huwa taddul lil dari'a ko taddul lil dari'ati shirki a kalli wannan da kyau wannan abin da yasa aka hana yin salla a makabarta saboda a toshe a toshe hanyar shirka kai ya kai mutum zuwa ga shirka kun ji magana ta daya wa da kana daifatun an min ashabina wasu daga cikin almajiran mu yan hanafiya suka ce anna al-qabr wal qabr wal qabrayn la yunfa'u min as-salah wasu a cikin hanafiya suka ce a dan dai kabari daya kaga a da hanafiya ko biyu suka ce wai baya hana a sallah a gudu kun ji dai maganar malikiya ce na zuru ta ta ta to hanabiya dan kace dan kawai dai ko biyu baya hana ai sallah a gurin bi an min ya na wulayata na wal hudu samul maqbara wai sunan makabarta bai shafi gurin ba wa inda man makabarta ce salatatu quburi fasaida kace abin da ake kira makabarta ne gaba kabari uku zuwa sama shine makabarta amma za mu je wani karatu za ka ji zai rushe wannan magana walaysa fi kalami ahmad baya cikin maganar imamu ahmad wa ammati ashabi ya hada alfarq amma gurin imamu ahmad yace ba wani bambanci da inda ka binne kabari daya da inda aka binne dubu duk sunan sa makabarta da inda aka in ji imamu ahmad hanafiya kun ji abin da suka dauka amma a gurin hanabila da inda aka binne kabari ɗaya da kabari ɗari da dubu duk ɗaya ne za mu je wata gaba ma a nan gaba sai ya ce bar umumu kalamin bar wannan zance gamewar zancensu wa daliluhum da dalilin su wacce dalaluhum da kuma hujjojin da suka kawo yujibu mar'u salati inda kabarin wahidin min al-qubur yana wajabta hana yin sallah a wajen kabari ɗaya a mazabar ma'anajila daga cikin kabarbura huwa sawab malin shi kuma shine didi ko kabari ɗaya ne ba za a yi sallah a gurin ba wal maqbaratu kullu ma qubira fihi domin abin da ake kira makabarta ba kaburbura uku zuwa sama bane duk abin da duk gurin da aka binne abu a ciki ne makabarta ko kuma su ce mahallu dafnil mayyit shine jibril jannan gurin da aka binne mamaci ba gurin da aka binne mamata ba gurin da aka binne mamaci sunan zabe makabarta ko da mutum ce aka binne la haula wala quwwata to bar kudi sai ma da yake kuma wannan kun ji dalilin su mai karfi ne a kuma annabi ne da su kula ce waye al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam to ga kuhe wato muhallu da kullu bayyi shine ne shine magabarta to kuma annabi ne da su kula ya ce ko ina masallaci ne amma wanda makabarta da kuma ban dai dukkan ban dakin gaba za ta yi sallah kamar yadda muke faɗa bandakunan zamani wani ka gani ya fi ɗakin ka kyau ko da za ka shiga karka gurin da ake kama ruwa ma misali amma ba za ka yi sallah ce wata ne za domin sunan sa ban ɗaki to sai ma ne yace la annahu jam'u qabri yace ba wai ana nufin jam'u ne na kabari ba al-qabratu ba jam'i kabru bane a ma'allu da bil mayyit yawwa wa qala ashabuna wasu daga cikin yan anabila suka ce kullu ma da kala ismul maqbarati mimma hawla al-quburi duk abin da ya kaba ya amsa sunan makabarta an gane ku sannan na gefen mimma hawla al-qubur na gefen kabarbara la yusalla bi ba za a yi sallah a gurin ba fa hada yu'ayinu أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد كنتي wanda yana fito da abin karara yana ayyana cewa halin yana kasancewa ne saboda alfarmar kabarin kabari guda daya wa binayi da farfajiya al mudafi dai wanda aka jingina a ta farfajiyar da take gefen kabarin ita kanta ba za a je gurin ayi sallah ba wa dakara al amidi wa ghayruhu imamu al-amidi ya faɗa da wasu sa cewa annahu la yajuzu salatu fi sai halatta ai sallah a makabarta ba ai al-masjid alladhi qiblatuhu ila al-qabri masallacin da aka zo aka sa al-qiblar da ma tana kallon kaburbura hatta ya kuna bayan al-ha'i wa bayan al-maqbarati ha'il al-akhar tafa a sai ya ranto tsakanin masallacin yanzu nan makabarta kana fita da akwai masallaci kana fita ko to shi ne suka ce inda makabartar masallacin babu makabar babu wato katanga iya katangar makabarta ce kawai bai halatta ya sallah amma duk da masallacin da katangarsa makabartar ma da tata katanga biyu ke da ya halatta eh sai ya zanto akwai katanga biyu ta masallaci da ta makabarta in ba da haka ba duk yan bayan makabarta sun kai an gane ko shi ne abin da malai yake wa da kana ba zo mu hada mansus ahmad wato da malai yake wannan faranti ne daga mazhabar hanabila ta ce bai halatta ba shi da shi shi ne illa rai idan wannan mazhabar halaji la aka bi sallar su bace ba sai dai a koma a sauki wurin ɗan ahana ahana wanda kuma halaji la sun fure ne saboda me saddul saddul li shari'ati shirk yadda yan hakika yanzu suka yi yawa a yanzu ne kamata karatu ne tsauri ko yawa ko da ana duba yanayi da kowane irin yanayi akwai lokacin da za ga mutane shirka gudun da suke amma lokacin da ya zanto ta yi arha to karatu mai tsauri ake amfani da shi domin kada a bada dama alƙuburiyun su tsora yawwa kuskure ne kuskure ne shi na kuskuren da ake faɗa ga yanzu ga shi mun biya cewa alƙabur almakabaratu iya ma da mahallu da kudin mayyit kai kawai abin ne ba yaro a gida ya zama makabarta jariri ya mutu a kai ke makabarta ba daidai ba ne ba daidai ba ne yanzu ka haka hata maganar da alaji yake inda zuwa ke a zauna lafiya a cire wannan duk wannan iskalar din a kauce wa sabani gaba daya sai a kwakule na kabar a kai ke cikin mutane duk an huta da wannan abu to shi ne an gane ko eh to shi ne ma ne ce wa fi kalami ce rahimahullah at-tasri a maganar shi rahimahullah Allah ya ji kansa ya fito da abin karar da anna illata lahi an salati bil maqbarati cewa illa dalilin da ya janyo aka yi hani akan yin sallah a makabarta inna ma hiya saddu dariya kulli wa ya kawo ne don saddin zari'a ƙa'idodi ne na imam malik a toke mutum abu ba haramun ba ne amma sai a hana ka zuwa gurinsa don kai ya kai ka haramun ɗin shi ne saddin zari'a wa haza ahadu qaulai da ulama fi zalik wanda ɗaya daga cikin maganar malamai ne na cewa an hana mutane yin sallah a makabarta ne saboda saddin zari'a don kai ya kai mutane zuwa ga shirka والقول الآخر أيضا تكون شيء أن العلة إذا إلا إنما هي نجاسة عبد المقبرة كنت والدليل سكتها دليل إذا كنت كره الله مقبرتها ويتولى قسم مقبرتها نجاسة wai mutum ya rufe digi wannan jikin nasa saboda haka waye ga ma mutum na jasa ne bar ma dai ku ji mai malam zai wa huma qawlani fi madhhabul hanafiya wannan maganganun guda biyu haka suke a mazhabar Ahnaf wa kada jara ibnu hadidi fil asiya ibnu hadidi ya bada a hajiya mujalladi na ɗaya jabi na ɗari uku da hamsin da biyu ila za a fil kawli tsari min huma yace magana ta biyu na cewa kasan makabarta da jasa ke yace rance ne mai rauni وذلك saboda لأن الاستحالة domin da abin da ya canja akwai wata ka'ida a Arab istihala shine duk abin da ya jirgi ta ya zama kasa to ya zama mai tsarki a mazabar alam sai mutum da yanzu ya rubu jiki ya zama muke ya koma kasa to kasar nan halal ta tsarkaka kai a mazabar alam to shi ne ya kawo ma maganar yanzu yake cewa saboda wannan maganar cewa mutaharatu na indahu duk abin da ya koma ya juye ko da ko doki aka kai guri ya rufe gidi har ya tsutsa ya koma kasa in dai zama kasa to ya zama kasan nan mai tsarki fa kaifa takunu hadhihi al-illatu sahiha shin tafi kuna da ka'ida cewa duk abin da ya zama kasa ya zama mai tsarki to kuma ya za a ce kasan makabarta da jisa kuma da da wannan ka'ida ta ku kenan su da masu cewa kasan nan saboda kasan makabarta da jisa kuma suna da ka'ida a halal a mazhabin su cewa duk abin da ya rufe da ke ko ba kasa ne tsarki ne duk manta da wannan ka'idar sai aka jira musu aka ce to ga wata ka'idar da kuke ne saboda haka ba ta da karfi wasu kuma dai kace ai saboda wani in ya mutu ya mutu da dan rauni dan jini jini a da aka yi makabarta ya tsugu ko yawon baki waye ce ma da jini da yawon baki na jinsa ne duk ba da jinsa bane haka su ba suna kawo yanda ne saboda a lokacin su ba a samun mutum ya shiga makabarta da kaki ba a ji za a ake ta wannan magana wai ya wuce jini a yanzu su zo su je makamantar su gani da suna nan za ka ga cewa ba ba ba ya wuce ne da tun daga hanya eh dole dole da za a makamantar su sai na nemo face mask ko da man zaji ne ba sauri ake ba sai na ɗauko a gona saboda sai ranka ya baki haba malam haba malam to wannan shi ne ka kuma wannan ko na hanya ne aka yi ruwan nan duk makabar sai yake kewa to su a wannan lokacin ba ba wannan illar ba to shi ne malam yake wala shakka indana ba ku kwanto a wajen mutum annal qawl al-awwal huwa sahih magana farko take mai inganci na cewa ne an hada mutane sallah a makabarta ne saboda saddu zari'a sallu tazdu lil zari'a ce shirki saboda shirka wa kad bayyana dalika shaykhul islam fi kutubi ibn taymiya bada da taban da dewa wa tadalla lahu bima la tajidu 'inda ghayri ya kawo dalilai irin dalilan da ba za ka samu gurin wani ba faraji masalan kitabi ittiba'u siratal mustaqim malin ce bari mu baka misali daya ka koma littafin nan na ittiba'u siratal mustaqim na ibnu taymiya mai mujalladi biyu wani kuma daya babban za a ga mujalladi ɗaya ne ka duba jabi na dari da hamsin da biyu dari da casa'in da wa alaihi majaha fil khaniya haka nan ya kawo a cikin littafin da ake kiransa al khaniya min kutubil hanafiya ko kuma ɗaya daga cikin littattafan hanafiya ne su ma sun kawo a wa jara ilayhi dahdawi imam dahdawi ya bada fi haji yace ya hajiyarsa ala maraqil falah yana da wani tabi maraqil falah fa qali yace inda qawlin jari wajen maganar mai shari yace wa tukrahu salatu bil maqbara yace an karanta wa yin sallah a makabarta bi tadlisil bayi wai bawun din nan kana da ruba uku a kanta ko dai kace bil maqbarati bi fathil ba في المقبرة بضم الباء في المقبرة بكسر الباء شين تقليد لا جبل كما أسبوع لي لما كبره أسبوع على رأسي كنا هي بيا جل لغة ترى وتما تكفي قوما أسبوع لكن يا هذا دي يوم كبيا لي ko da wazani ko ba wazani idan ka zo kace usba'in ba wannan nan kai mata ne watanni uku ainihin gaban watanni uku kowanne ga yayi ya haɗu da suka ce a tuba shi ne na goma saboda haka wajen biya shi ba za ka biya a jiya a ba daidai ka biya ba ko ya ka biya kalmar ɗan yatsa da larabci daidai ne ba wajen nan kai fata ko kai zamma ko kai kasara ainihin kai fata ko kai zamma ko kai kasara duk ɗaya ne in ka kafa kasuwa kace usbu'a daidai ne usbu'un daidai ne usbi'a daidai ne usbu'a usbi'a duk ɗaya ne to yi za ke cewa loka tara ne a kansa ba wani zancen ba daidai kai ba daidai ne to shi ne nan bisa tuni tilba shi ma karo ka al-maqbura al-maqbara al-maqbira an gane yawwa to shi ne ma da yake لأنه تشبه باليهود والنصارى yin sallah a makabarta ga wanda dalili na dalilai sallah a makabarta kamar sai sai ya da yahudi da nasara ne kuma qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace la'natullahi ala yahudi wan nasara Allah ya tsine wa yahudi da nasara ko Allah ya tsine musu duk ɗaya al-khabar aw al-insha khabar shine Allah ya tsine musu labari kake bayarwa in kai kuma addu'a kake musu Allah ya tsine musu dama tsinannin ne ittakazu qubur anbiya'ihim masajida kun ji me dalili saboda sai da ki kabarbaran annabawan a matsayin masallatai nan suke zuwa su sallah wa tawawun kanat fawqahu dai ne akan kaburburan ne au kalbahu ko a baya au tata ko kasanta au tata ma huwa wajibun alayhi an gane ko karkashin abin da aka tsaya a kansa saboda haka ko a wani bangare aka sa a sama aka sa kabarin a ƙasa ne a gefe a kowane bangare ne bai fita ba wa istasna maqadirul anbiya to ga wani karatu sai wasu malamai suka ce wasu na ware kabarburan annabawa alaihi wassalam cewa banda su fala tukrahu salatu fiha mutlaqan su wai ba makruhi bane yin sallah a makabartar annabawa kai tsaye mambukatan aula ne mambuka an hako su daga gurin ko ba a hako ba shi ya guda ana da rahiman lawun nabbakin awwal ko mambukatan aula an hake su daga gurin ko ba hake ba duk tsaye ne wani kaje gurin kai sallah yayi ba da Allah ya kuna alƙabru fi jihatil qibla eh bayan kada wato kabarin ya kasance a alƙibla kada ya zama a gabas kabarin kawai za a makabarta kake amma kada ya zama yana gabas sai yake fi jihatil qibla ya annahu ma haya'un fi quburihim bar ku ga dalili wai saboda su annabawa suna raye a kaburburan saboda ba haka in kaje kaburburan annabawa kai sallah a gurin ba makabarta kai sallah ba a gurin rayu kai sallah kuntu bala albani yake ce ni cewa hada istitna'u batilun wannan tokaciyar da suka yi rutacciya ce zahirul budalan kuma rushewa a fili take kai ba huwa يناقض العلة التي ذكرها ذكرها sai ya za ku kawo mana abin da yana warware dalilin da aka ambata a baya me yasa aka ce kada ya jalla ba kamar an za ku iya tuna wani dalili aka ce masajida sannan mun faɗi wani dalili a baya ai a'a sattin zari'a ce ne zari'a ce shirki shirka kawai kai da bari zuwa ga shirka me ko a roƙi Allah sai a koma roƙon na kabari ita ce illar biyu aka faɗa muka ce eh ba ta da kwari saboda cewa sun ce saboda najasa aka ce ba ita bace saboda ne saboda cewa kar abin ya bayi zuwa ga shirka to shi ne malamai suke cewa idan kan halatta a yi a kaburburan annabawa to ai wannan abin da ake illan nan da aka kore har yanzu ana cika bata tafi ba bari ku ji me yake والحديث الذي استدل به عنها حديث تعتبر كذلك أكي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم sai da kabar murar annabawa ai ba kabar murar wasu me da Allah ya tsine musu kabar murar salihan bayi suka rika na annabawa ne sai Allah ya tsine musu albarka sai kuma sai karka Allah ya kyale ka shine maganar da malai summa saha sannan ya inganta cewa annan nabi ya sallallahu alaihi wasallam na hana an zai banda wanda kuma annabi ya hana mu akan haka wallahi munsabbun alati hadu qubur al-anbiya mubashara kai tsaye hanin ya jingina ne zuwa ga rukun kabarbaran annabawa annabi yace ittakhadu Allah yace annabi yace Allah ya kine wai wurin nasara kamar ka tambaya ya rasulullahi me dalili yace sun rike kaburburan annabawan su a matsayin masallaci kai ma karka da kake yawa kuma annabi ya ga ma cewa karka yi koyi din wa ghayruhum da wasu su yulhaqu bihim za a hada su fa kaifa yuqalu istisna'um da za mu hankalto cewa banda su wal haqu abin da yake daidai shi ne annabi tana hada istisna inna ma ya tamakka ma alqawli sani yawa lallai wannan istisna in yana tafiya tare magana ta biyu na cewa annana illata illan shi ne annajasa najasa kawai wa qubur al-anbiya bila shakka ahiratu su ka kaburburan annabawa ba ko kwanto akan cewa masu sarki ne li annahum kama qala alayhi salatu wa salam to ba annabi ya faɗa cewa inna la harama ala al-ardi an takula ajsad al-anbiya Allah ya halamta wa kasa ta ci jikunan annabawa ba ta ci walakin sai dai hadi da illa batilan sai dai wannan illa ba rusajiya ce wa ma buniya ala batilin fa huwa batil duk abin da aka gina shi akan rusaji shi ma rusaji shi saboda haka har kaburburan annabawa haramun ne a je a yi sallah bina'ul masajid alaiha na tara gina masallaci akan kaburburan qala alladhina zalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim ai kun ga a suratul kahfi su wayannan idza walfit yadu ila al-kahfi din wannan matasan bayan sun mutu an gano kaburburan su bai faru daga baya su wayannan da suka yi lanattakhidanna alaihim masjida sun shekara ɗari uku da tara a cikin kogo da suka gano inda suke da kaje cewa suke lallai za mu yi masallaci a gurin shine ba da suke cewa a nan gurin imamu al-qurtubi ya numfasa matuƙa a tafsiri sai ne warware wannan tun matsalolin na cewa da ƙarshe ma ne yake shar'u man qabla na laysa shar'un lana wanda ke kafin mu shari'a su ba ta mu ba idan an ba wa ƴan azhabul kafu dama su yi masallaci a kan kaburburan wayannan bayan Allah kai waye yake kai kai annabi ka yace haramun ne shike nan kawai wancan kana so ka bada dara ka bada da amma in kulliyar magana a shari'ar su a a kira annabi Yusuf ba ana faduwa yawa sarki sujjada ba ko shugaba ko da suka zo suka fara suke masu sujjada suka fara gaba daya amma kai annabi alaihi salatu wasalam to ai da za mu umarci wani yau wani sujjada ba ba da mu umarci mace sai mijinta saboda haka yin sujjada wa annal masajida lillah umirna an nasjuda ala sab'ati a'zumi hadisi ibn abbas saboda haka baya wa kowa sujjada sai Allah a shari'a ka babu wa bi hadith akwai hadisi al-awwal ala jabir wa abdullah ibn abbas مع القالة بسوبين سنتي لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتين دا رجل لا يفير بل الدنيا تبقى قوى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم قال نوع النبي هنا رجل لا يفير نوع نشافنا gaba ɗaya ba wai wanda ya fi tsauri ba kun sa akwai lokacin da zazzabin ya yi zafi jiki ya yi zafi sannan kwana dukan da kuma kwanakin da jiki ya yi zafi kwana goma sha biyu nan da dai sha biyu shi ne gaba ɗaya kwanakin zazzabi amma kwanakin da jiki ya zafi kwana biyar alhamis zuwa litinin eh alhamis zuwa asabar lahadi litinin wannan lokacin ne kwanakin wato jikin ya zafi za a ce ai jikin wani ya zafi amma zazzabin su sama sama kwana sha biyu ne wane mutum to lokacin da wannan rashin lafiyar ta sauka wa a kabar duniya lafika ya tsara'u hadisan lahu ala waje sai yake yayi sai yake lullubo mayafin da ya so za akwai mayafi a cikin sai yake rufo fuskar sa ne sai janyo mayafin ya rufe fuskar sa ne fa idan tamma biha kajaba an waje idan zazzafin ya sauka sai sai bude fuskar zazzabi ba kun san annabi ya kirawo zazzabi da ummu miljam zazzabi ba karamin ciwo ba ne eh mutum ne zaka ji yana cewa ai ai zazzabi yake ya shafa na dun ciwo ne babba domin annabi ya kirawo zazzabi ummu miljam me yasa ya kirawo shi ummu miljam kamar acronomy ne na addamu wal lahm li'annahu ya'kulu ad-dama wal lahm shi ɗan zazzaɓi da jininka da tsokaka yake zuƙa. Eh, ba kwa ganin wani za ka ga ya ɗaje. Jininka ne da sai ka tsara mutum ruwa wani hadda jini. To da jini da dama ruwan jikinka ya zuƙe, zuƙa yake da gudu sai koma kuma yana rage jininka in kuma jini yana gudu da tsoka da motsi. To haka zazzaɓi yake babban ciwo ne. To annabi alaihi salatu wasallam zazzaɓi yake zazzabi ne ga ba karamin ciwo ba ne yawwa idan da za a ga mutum yana zazzabi a ce a kyale shi kawai ai zai warke zazzabin nan mu wajin ba haka ba musamman yaro sai ga wasu da yawa daga nake sabbaba musu ya kwakwalwa ta tafi ko kwanan nan wata yarinya da na gani za ta yi wajen shekara tara haka an kawo ta asibiti Aminu Kano kyakkyawar yarinya amma wallahi wato kusan abin da likita yake faɗa sun bari zazzabin yayi yawa har ya taɓa mata kwakwalwa me duba da wata mace ce wata dakta mai to sai tana cewa eh gani ya kuka bar yarinya nan wallahi har ya taɓa kwakwalwarta kace yarinya kyakkyawa da ita tana gaya mata amma ya taɓa kwakwalwar ana ta ana ta yin wasu abubuwa to zazzabi babban ciwo ne a daina wasa da shi in dai ana jin sa kawai nemo magani shi ne yake cewa wa huwa kadhalik yana wannan yanayin fa kala yace wa huwa kadhalik yana wannan yanayin fa farko ji annabi yace la'anatullahi ala yahud wal nasara Allah ya tsine wa yahudi da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sai da ki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai yuhadiru mithla ma shara'u kunji annabi yana tsoratarwa akan abin da suka yi kar ku yi isa duk da zai bar duniya ba yayi akraja wal bukhari wa muslim wannan sai wa dari wal bayhaqi wa ahmad wa ziyarat li muslim wa dari wa ghayrihi ba atani ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yaqum minhu da na ja ta faɗa tace wato a rashin lafiyar da annabi bai miƙe ba yace la'anan lawul yahuda wan nasara Allah ya tsine wa yahudi da nasara ittakazu qubur anbiya'ihim masajida saboda sai riki kaburburan annabawan su a matsayin masallatai kala tace falawla zaka qubri da kaburu ba don wannan magana ba da jan fito da kabarin annabi fili gaira annahu khutiya an yuttakara masjidan abin da aka jiya man tsoro ka a rike shi matsayin masallaci duk abin kafiri wata rance da rijiyara abin da yake yace Allah da hikima yake dai ba ya wahabiyawa ajiyar kabarin annabi wallahi da kudi na nabiya ba yace da ba nan zuwa ka ba ba da an ga shirme haka yake habba malam ka san yadda da kake ganin kabarin nan kusan katanga ko ku je tsakanin ka da Annabi alaihi salam eh kana kai akai ma ba ba ku da shi kake ba wajen katanga uku je tsakanin ka da shi wallahi wannan da kunne na na jijiya faɗi wannan yawa haka haka yake yace dole za a guluwi ya wuce gona da yi to to kana kallo abubuwa da ake iri iri ballantana a ce annabi alaihi salatu wassalam ga ina ada za a jawa mai to shi ne to sai ke cewa kaga to gaira annahu ko shi an yi ta kaza masjidan an ji tsoron ka a rike shi a masallaci har yanzu wannan malaman gurin da hakan za ka da ka to ka fara wani abu zai ya mamnu haramun haram annabin ya hara ka zo kai mar kuma tun da ya hara baya so to baya so eh yana raye ya hara to bayan ya bi duniya ba kar kai masa sai ka hara in ka ga kai abu wallahi ba su ganka bane eh in ne suka gani za ta hana wane mutum zai wahala domin wannan kyamarorin ma da suke rusutu sai dai kai na sakan biyu ba gani ba yawwa amma kana fara ana ganin ko wani zo ma an ce ba mu ka ki za a dauke ka ne dauke ka za domin ko me kabarin baya so baya so ma da yake a tarihi na uku ana biyu da yana kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatala Allahu yahuda Allah ya tsine wa yahudi wa fi riwayatin la'ana Allahu yahuda wan nasara Allah ya dige wa Yahudi da Nasara ya taka zo kubura an biya ihin masajida. Dalili sai da ki kaburburan annabawansu a matsayin masallaci. Karaja wal Bukhari wa Muslim wa Abu Awana wa Abu Dawud wal Bayhaqi wa Ahmad. A rari na hudu anhu daga Abu Hurairah har yau. An Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wasana. Yace ya ubangiji kada ka sanya kabari na ya zama gurin bauta. Eh wani gunki ba gurin bauta la'ana Allahu qauman Allah ya tsine wasu mutane da idan ka zo kubura an biya yin masajida sai da yi kaburburan annabawansu a matsayin masallatai a kare da huwa Ahmad ibn Sa'ad fi Tabaqat wa Abu Ya'la wal Humaydi wa Abu Nu'aym fil Hilya bi isnadin sayyid wa ma qawl al-Haythami fi majma' al-Zawaid رواه أبو يعلى وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن wata magana ne shiga sabuwa ba sanya ko mana da dokai cewa rawawa abu ya'ala abu ya'ala ba ya rawaito yace wa bi ishaqu bin abi isra'il yace amma a ruwayar abu ya'ala akwai isnadin akwai ishaq ibn abi isra'il wa fihi kalamu li waqfihi fil qur'an shi kuma yayi tawaqqufi akan alqur'ani kun za a lokacin da yake bugawa za a tambaye ka me ra'ayinka akan alqur'ani cewa alqur'anu makhluqun aw sifatullah akan wannan aka rika azabtar da shi ba mu'amala sai ka da cewa qur'ani halitta ce ko ko sifar Allah ce qur'ani ba makhluq bane sifar Allah ce maganar Allah ce har wata rana aka ce imam Ahmad ya zo yi eh sirwayi ne kamar wanka saboda azaba ce azaba yayi nuni da hannun da yake hada makhluq yana nufin hannunsa azaba saboda azaba saboda a lokacin kawai har zuwa kama wannan majalisin muna karatu za a zo kawai wani zai a turo wani kawai gwamnati ta turo shi kawai a zo a yi ma tambaya yau an gama karatu wani yace dala yana da tambaya ko ya turo da takarda dala menene matsayin alkur'ani kana cewa aiki fatilla kawai sai kai rahoto gurin gwamnati sai a kama ka na kama mutum a yi ta azabtar da shi dama sai yana da almajirai a yi ta azabtar da shi iya azabtarwa har sai ya ce ne yau da wani cewa ai ba makuluki ba ne bayan kuma qur'ani wato sifar Allah ne wannan aqida aqida da dahawiya mu ta ko to za mu tafi kan wannan gaba Allah ya ara mana rai an gane kun ga yanzu wannan muna da wani karatun karshen wata ko sai azumi muna da wani kamar muna da guda ɗaya to wannan shi Abdullahi da a nan daidai wannan magana rawa Abu Ya'la ko kuma inda yake cewa fa fi nazar za mu tashi nan to shi ne zai kawo maganganu akan wannan magana da ya faɗa ko kuma rawa Abu Ya'la wa fi Ishaq bin Abi Isra'il wa fi kalam li waqfihi fil Qur'an wa baqiyatu rijalihi thiqat nan za mu tashi ai da nan yawwa abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lalansa wannan kai kuskure Allah ya yaɗe mana kai tambaya bari maganta a assalamu alaikum warahmatullah ina ba fata alkhairi wannan tambaya ta shine ita ce mutum zai iya zai iya siyan dabino da ruwa ko kuɗi da sauran abubuwan da ya halatta a yi sadaka da su akan Allah ya ji kan iyayenka da sauran bukatu na yau da gobe da gudu ma kuwa wannan ai abin da ba ake so kenan kwarai kuwa da yan uwa da matarka da waye kaga yana ta warewa da iyalinka eh ya halatta kwarai kuwa abu ne mai kyau ma kuwa ai mutum ya yi ayyuka a za ka mai da za mu biya a wannan littafi ne ina ji a lulu wal mar'an karkashin istar ta bi na biyo ka ai ina ji abin da yi lokacin da mahaifiyar ta tsara su da yi zuwa faɗa abin zai yi annaba ne da zuwa islam ya ce cewa mafi alƙairin sadaka shi ne sadaka ruwa ai ba zuwa yau kaga wannan ba zuwa mun zo karatu su ce ruwa a cikin toko a cikin da a wayar ai ba karamin alheri bane ko da wannan zaka iya tawassuli domin duka hankali duka hankali sosai da sosai abubuwa ne waɗanda mutane suna wasa da su shi kuma Allah baya raina irin ba raina irin an gane ko yau abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lanansa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin da ɗauka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkai akwai mahaifiyar su baba da ta yi ke asibiti amma an sallame ta tana fama da rashin lafiya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya bata rashin ai ba ta lafiya Allah madaukakin sarki ya dace ka faɗa ta su kuma da suke jinya Allah ya ba su ladan jinya dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah maɗaukakin sarki ko ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka wanda suke mana siya da asiyoyi na da kai Allah ka biya musu bukatun su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka kasar mu Allah ka raunar da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi ana kiyaye mana wayanda ta sa aure a gaba da wadanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma aminna fi awqanina wa aslih aimatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين آمين.